نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka ta Malam Bello Galgal rahimahullahu ta'ala a wannan maraice wato daren Juma'a inda muke biyar ga watan Jumadal Akhira hijira 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan Disamba watan sha biyu hijira miladiya dubu biyu da ishirin da biyu inda muke ci gaba da karatun littafin alfiyatul iraqi wato tasira muna cikin babi mai magana akan zikru sabiqina lil islam wato ambaton waɗanda sun ka gabata suka zama su ne na farko farkon shiga musulunci al-imam al-iraqi yace nu'aymun an-naham aidan hatibu وهو ابن عمرو وكذاك السائب أي ابن عثمان بن مزعون ذكر أبوه مع مطلب بن أزهر وزوجه رملة مع أمينة بنت خلف لخالد قرينة مدى اسمه عمار بن ياسر وابن فهيرة اسمه بعامر al'imamu al'iraki rahimahullahu ta'ala yana ci gaba da ambaton waton sahabbai na farko-farko waɗanda suka fara shiga musulunci yace nu'aimunin na hamu waton yana nuhin wa minas sabiqi na ilal islami daga cikin waɗanda suka rigaya zuwa ga shiga musulunci akwai sunan sahabi nu'aimu wato nu'aimu bunu abdullahi al-qurashi al-adawi wanda aka yi fata laƙabi da annahamu wato annahamu mai tuwari wani laƙabi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haltul jannata fasa mi'ito na min nu'aimin fiha na shiga aljanna sai ni ji tarin nu'aimu a cikinta. Waton, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya shiga cikin aljanna sai ya ji tari mana kamar mutum ya ce, to na ji wannan tarin na nu'aimu a cikin aljanna. Nu'aimu, kamar yadda muka ce sunansa nu'aimu bunu Abdullahi ibn Usaidin al-Qurashi al-Adams. Ya musulunta wato farko-farkon musulunci tun kahin a fara yin hijira a tahi habasha ya kasance yana koyon musulunci ne ya zauna a nan cikin garin makka wato ya musulunta tare da shi akwai mutum arba'in a cikin iyalai da shi da iyalai ne su arba'in suka musulunta lokacin da ya hijira ya zo madina yana tare da waɗannan iyalan nashi su arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya karbo shi ya rungume shi ya sumbace shi saboda murna da jin daɗin ainihin gabatowa ne an ce ya musulunta shine na goma ko na sha ga musulunci kahin sayyidina Umar bin Al-Khattab ya musulunta sai dai shi koyon musulunci ne yake mafi yawan kayan maka ba su san da ya musulunta ba mutum ne mai yawan baiwa da karinci saboda ma baiwarsa da karincinsa wasan mutanensa sun ka hana masa yin hijira lokacin da mutane suka fara yin hijira suna tafiya habasha ɗan uwa ne da makwabta sun ka ce mu za mu baka kariya kowane addini kake so ka riko da shi ba za mu bari kowa ya taɓa ka ba saboda mutum ne mai taimakon marayu da miskinai da gwabraye da makamantansu yana ɗaukar nauyinsu da haka sun kace ka zauna wajen mu bisa ga kowane addini kake son ka ci gaba da addinin ka babu wani kowa ya baka sai in babu sannan za a taɓa ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa lokacin da ya yi hijira ya zo ya ce ƙaunuka ya nu'aimu kanu khairan laka min ƙaunihi annabi ya ce masa mutanenka to sun kasance su an mafi fita mafi alkhairi gare ka daga nan mutane mutanenka sun yi kyautata ma bisa ga nawa mutanen annabi ya faɗa ma nu'aimu sai nu'aimu ya ce bal ƙaunuka khairun ya rasulallah ya ce a'a ya rasulallah mutanenka sun yi sun yi nawa sai annabi ya ce mai ƙauni akhrajuni ni mutane na kora ta sun kai sun kai sasai da ni hijira na bar maka ni madina wa aqarraka qaumuka amma kai mutanen ka da ka tashi hijira ni sun kace ma zauna mu za mu baka kariya duk wanda ya taba ka za mu taba shi sai in babu mu sannan za a taba shi daga kenan mutanen ka sun yi kyautata ma bisa ga nawa mutane Zainab bintu Qasama ta kasance mata ce ga Usama bin Zaid to bayan ya sake ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adulluhu ala alwadi'ati alghanim wace son in faɗa mai ga wata mata mai hasken huska mai kyau sannan wadda ba ta da yawan cin abinci kuma ni zan zama surki ne ni zan ɗaura mai aure da ita annabi yana faɗin magana yana kallon nu'aim sai nu'aimu ya ce ya rasulullahi kamar dai ni kake muhim ɗan aure ta sai annabi ya ce mai ajal kai nake mishi sai nu'aimu ya ce to shi kenan na karba nu'aimu ya aure ta har ma sun ka haihi ɗa da an karɓa mu suna ibrahim ibn nu'aimu wannan yana nuna irin yadda nu'aimu ke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda yake nuna kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga annabi na kallo ne sai ya ce to lalle annabi shi ya kalli da ya aure ta kenan tunda yana magana yana bibi ne ne da haka nan take tana kare idda sai ka daura musu aure da ita har sun ka haifi wannan dan nasu Ibrahim daga cikin mawaqif na Nu'aymu wato tare da Umar bin Al-Khattab lokacin da Sayyidina Umar kahin ya musulunta ya dauko takobi wato ya ya tinkari inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wai sai ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to shine nu'aymu yake faɗa masa ya zaka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam saboda musulunci ne gashi ka fara gyaran gidanka can gidan kaunar kana can musulma ce Fatima bint al-Khattab surukinka Sa'id bin Zaid shi ma musulmi ne to kana hitowa waje ka fara gyaran gida to dama nu'aymu dan kabilar su wato Umar bin Al-Khattab ne al-Adali min bani Adi ibn Ka'ab ne Khabbab bin Arabi shike zuwa yana koyar da ita Fatima bint Al-Khattab da mijinta Sa'id karatu kamar yadda muka gaba ta bayanin sirrin Umar wata rana ya hito yana dauke da takobi ne ya doki inda Annabi sallallahu alaihi wasallam shike sai an ka faɗa mai cewa ai suna can sun taru wani ɗaki can wajen dutsen safa kusan su arba'in maza da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ammi ne Hamza bin Abdul Muttalib da Ali bin Abi Talib da Sayyidina Abubakar Siddiq su da yawa duk waɗannan su basu tafi basu yi hijira sun ka zo Habasha ba to shine Nu'aymu bin Abdullah ya gamu da shi yace masa da Umar ina kan nuha yace inda Muhammadu ne ya tarwatsa al'amarin ƙwarishawa ya raba kanunsu ya wautar da hankulansu yana aibanta addininsu yana zagin iyayensu to zan je waje na in kashe shi sai nu'aimu ya ce mishi wallahi rayuwar ka dai ka ruɗinka ya ce kana ganin kana iya kashe shi a zauna lahiya ɗan uwa ne bane ka za su ka fara komawa gidan can cikin gidan kuma akwai waɗanda sun kan sulunta ka fara gyara al'amuransu kafin sai ki ce mai waɗannan na cikin iyalai sai ce ɗan'uwarka da kuma surukinka ɗan amminka sa'idu bin zaidan da ya uwarka fatima bintul khattabi duk sun musulunta sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka fara da su to shine sai sirna umar ya dawo wajen suruki ne da ya uwa dai kamar yadda muka gabata kyasta a satin da ya gabata ko sati biyu da su gabata wannan yana nuna mawaƙi na waton ainihin nu'ai bin abdullahi inda ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da kariya don kada a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk kariya ce yake kokarin ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to nu'ayn Allah ya masa cikawa ta hanyar shahada inda malamai suka yi sabani inda ya shahada wasu sun ce ya shahada ne a wani wuri da ake ce ma ajnabi wani yaki da an kai a zamanin sayyidina Umar bin al-Khattab wasu malamai suka ce ya yi shahada ranar mu'ta yakin mu'ta wanda an yi shi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nu'aimu ya yi ainihin hijira kwanukan hudaybiya kuma duk yaƙe-yaƙen da ake zuwa ya zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci yaƙe-yaƙe daban-daban wani kauli kuma an ce an kashe shi a yaƙin yarmouk bisa ga saɓanin malamai shekara ta goma sha biyar da hijira to sannan al'imamun iraqi ya ce aidan hafizu wahawa munu amri ya ce haka kuma daga cikin waɗanda asabi kuna lil islami na farko-farkon shiga musulunci akwai sahabin da ake kira hafiz wahawa munu amri shi hafiz din nan shi ne hafiz munu amri bin abdishamsin al-qurashi al-anis shi ma wani babban barde ne jarumi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin kumandojin yaki masu jihadi wajen ɗaukar da kalimar Allah kuma suna cikin horko-horkon waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha mutum ne wanda ya tara ɗabi'un alkhairi da kyantsini da tsoron Allah da kuma ba da kariya ga musulunci dan uwan Salihu ne wanda mun ga gabata tarihi da Salihu da Sakranu da Suhaibu waɗanda duk ya amuri mahaifiyarsa sunanta asma'u bintul harith ibn nawfal daga cikin kabila asjab dan uwansa suhailu yana cikin manya-manyan kakarran qurayshawa waɗanda a jagororin su a zamanin jahiliya kuma suna cikin masu fasaha masu waɗanda suka yi huduba waɗanda ke wa qurayshawa huduba a wannan lokacin shine suhailu shine an ka tattauna da shi wato aka yi sulhu da shi zamanin yakin hudaybiya shi ke wakiltar qurayshawa kakarran qurayshawa a wannan lokacin inda ya azama musulmi manya-manyan sharuɗa masu nauyi waɗanda annabi ya karɓa sauran sahabbai suna jin nauyin waɗannan sharuɗa ba su ji daɗin su ba to shi ma dai haɗibu ya musulunta a farko farkon musulunci tun kahin ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wato darul arqam bin abil arqam tun kahin ya shiga darul arqam bin abil arqam kamar yadda riwaya ta zo a cikin tarihin wato ibnu ishaq يجي أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد قال أسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وتحاطب بن عمرو يا مسلمتا كاهم منزون الله صلى الله عليه وسلم يشقى وتن دار الأرقم بن أبي الأرقم sai kama taraddudi yana kai da kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yana zuwa inda annabi yana karatun alqur'ani yana ainihin haddace ayoyin alkur'ani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da a kakarran makka sun ka kama cutar da musulmi waɗanda suka musulunta masu rauni har ma suna kashe wasu daga cikinsu suna azabta wasu suna yanke ma wasu kunnuwa da hanci su kama aza musu manyan duwatsu sai wato yayi hijira zuwa habasha tare da sauran musulmi saboda tsoron fitina da kuma su tsira da addininsu a cikin hijira ta farko zuwa habasha an ce shi a farkon waɗanda sun kai hijira zuwa habasha suna cikin farko farko ne kamar yadda ibnu ishaq yake cewa awwalu man qadima ardal habasha hatib ibn amr ibn abd shams fil hijrat al ula to farkon waɗanda sun ka fara isa ƙasar habasha wajen hijira shine wannan sahabi hatib bin amr ibn abd shams lokacin suna tare da su Usman ibn Affan dan shi wani kauli ana cewa awwalu man kharaja min al-muslimina farran bi dinihi ila ard al-habasha Usman ibn Affan wa ma'ahu imra'atuhu Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam aka ce farkon wanda ya fara fita ya yi hijira wato a cikin musulmi shine sayyidina Usman ibn Affan yana tare da matarsa Ruqayya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Amr yana cikin waɗanda kuma suka koma dawowa bayan sun yi hijira daga ƙasar Habasha suka dawo Makka bayan labari ya isa musu cewa ai mutanen Makka sun yi sulhu da musulmi to sai dai bayan sun dawo suna isowa an ka faɗa musu cewa ai ba su ai sulhun nan ba ba gaskiya ba ne musulmi ma ƙara azabtar da mushirikai suke da wata mushirikai ne ƙara azabtar da musulmi suke yi a wannan lokacin da haka sai kuma haɗin ya koma komawa wato hijira ta biyu da zuwa ƙasa habasha tare da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba umarnin su hijira a hijira ta biyu to lokacin da haɗiba ya hijira ta uku zuwa madina ya sauka wajen rifa'atu bin abdulmunzir dan uwan abi lubaba ibn abdulmunzir kenan ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na kusa kusa waɗanda ke yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yayi yaƙe yaƙe waɗanda ake zuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci yaƙin badar tare da dan uwansa sayyid ibn amr ya halarci yaƙin uhud kuma a cikin yaƙin Uhud ya nuna bajinta da jarunta wato saboda ma tsantseni ne da tsoron Allah ne wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure shi shi ya aure da Annabi sallallahu alaihi wa sallama saudajin su sama sabda za a kibira ta saudatu Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai aure ta to Annabi sallallahu alaihi wa sallama gare shi ne yan ne annabi ya ce masa amri ilaika sai sauda ake ta ce ta ba da al'amarinta zuwa ga haɗin ya ce mata muri rajulan min ƙauniki yuzan wiki ki umarci wani mutum daga cikin mutanenki wanda shi zai aurata ki dan mace ba ta aurata kanta sai ta ce to ta ba da dama ga haɗin ɗan amu ɗan annin ta ne kuma ɗan uwan mijinta ne wanda ya rasu sakararun mu'amala da haka haɗin shi ne waliyin saudatu bintu zam'a matar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma haɗibu yana cikin mutum goma sha bakwai waɗanda suka shiga musulunci daga cikin ƙurayshawa waɗanda kuma sun iya rubutu sun iya karatu saboda a zamanin jahiliya ba kowa iya rubutu da karatu ba to haɗibu shi na cikin masu waɗanda sun ka iya rubutu da karatu don haka yana cikin waɗannan mutanen goma sha bakwai wanda aka ambaci sunayensu a cikin waɗanda suka iya rubutu irin su Umar bin Khattab su Usman ibn Affan Abu Ubaida Amir ibn Jarrah irin su Talha su Yazid ibn Abi Sufyan Abu Huzaifa ibn Utba da sauran mutum goma sha bakwai waɗanda suka ainihin wato iya rubutu da karatu kuma suka shiga musulunci kuma yana cikin kuttabul wahayi haɗibu yana cikin marubuta wahayi waɗanda sun ka rubuta ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato alqur'ani kuma shi na cikin sakatarori waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke bada umarni su rubuta takarda ko leta zuwa ga wasu ainihin manyan sarakuna da duk abin da ya shafi al'amarin daula al'amarin manzanci ko da'awa to shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin waɗanda yake sawa su rubuta mai takarda annabi sallallahu alaihi wasallama yana da sakatarori da yawa sun yi talatin to haɗu yana cikin waɗannan sakatarori waɗanda ke rubuta masa takarda zuwa ga ainihin bukatocin mutane ko kuma zuwa ga sarakuna ko kuma ya rubuta wahayi na alkur'ani da ke sauka radiyallahu anhu wa ardahu wa jazakallahu anhu islam wal muslimina khairan sannan imam al-iraqi yace wa kazaka sa'ib haka kuma as-sa'ib ibnu usman ibn maz'un wato shi ne yace ibnu usman ibn maz'un wato shi sa'ib din nan shi ma yana cikin waɗanda suke asabiqun al-awwalun suna cikin asabiqun al-awwalun ila al-islam farko farkon shiga musulunci to shi ma sa'ibu yana ciki sa'ibu ibn usman ibn mas'ud ibn habib al-qurashi al-jumhi yace zukir abu wato shi sa'ibu dinnan an ambaci baba ne wato usman ibn mas'ud kenan a cikin baiti na ɗari da biyar da mun ka gabata mun yi bayani a kan shi Usman ibn Mas'ud to Asa'ib ibn Usman ibn Mas'ud al-Jumahi mahaifiyarsa ita ce Qawlatu bint Hakim as-Sulamiyya shi ma dai yana cikin waɗanda suka samu yin hijira zuwa ƙasar Habasha yana cikin shahararrun mahalba waɗanda sun ka iya halbin kibiya suna cikin manyan sahabbai waɗanda sun ka kware wajen riƙon kibiya da halba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa zumuncin sa lokacin da suka yi hijira zuwa madina tsakanin sa da harisa tunu suraka al-ansari wanda aka kashe a yakin badar as-sa'id ibn Usman ya halarci yakin Badar da dukkanin yaƙe-yaƙe waɗanda ake yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan sahabbai makusanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabin da aka ce ya halarci yakin Badar to shi ce yana cikin manya-manyan sahabbai kuma na farko farko waɗanda ake ainihin lisawa cikin wato sahabbai masu girma masu tushe da Annabi ya ce mu mutanen Badar wa ma adraka ko ma yuzika wa ya sanar da kai watakila ma Allah ya kalli dukkanin sahabban da sun ga halarci yakin badar yace duk ku da ku aikata duk abin da kuke so kuke so na gafarta mu gaba ɗaya duk abin da kuke so ku je ku aikata na gafarta mu dan haka duk wanda sahabin da an ka ce ya halarci yakin badar to yana cikin manya manyan sahabbai su ɗari uku da goma sha uku ne ko sha hudu wato bisa ga wata riwaya waɗanda suka halarci yakin badar ya yi shahada a yakin yamama dan ya yi shahada suna ɗan shekara talatin da yan kai har ba ko wasu daɗewa ya yi a rayuwarsa ba shekara talatin da yan kai ne Allah ya masa cikawa kuma suna cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba wakilci idan zai hita garin madina akwai lokacin da annabi zai tafi wajen yakin buwaf sai ce to haɗin yanzu kai an ka baro ma madina kai a shugaba duk wanda ke buƙatar wani abu to inda haɗin zai tafi wa da haka shi na cikin manya-manyan sahabbai makusanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahmud falid ibn azhar wato waɗannan manya-manyan sahabbai da muka ambata to duka suna tare da muttalibu dan azhar shi ma muttalibu dan azhar shina cikin sahabbai na farko farkon shiga musulunci shi ma muttalibu ibn azhar az-zuhri al-qurashi dan amin abdurrahman ibn auf shi ma yana cikin sahabban da sun kai hijira zuwa ƙasar Habasha. To shi dai bai daɗe ba, da ya zo cikin hijiran nan ta ƙasar Habasha kafin a dawo can ya rasu. Don shi bai daɗe cikin ainihin musulunci ba. Ya musulunta, ya yi hijira yana can ƙasar Habasha hijiran nan ta farko, sai Allah ya masa cikawa. Ɗansa Abdullahi ya gaje shi. Don shi an kace inda mu awwal warisin fil Islam. a farkon wanda an ka gada a cikin musulunci wakil ya ce a hijira ta ju a dai habashan ne ya rasu amma hijira ta ju an hannun masa ɗansa abdullahi yana can wajen wannan hijira ya yi hijira shi kuma ibn kalbiyar ce ya yi hijira da shi da ɗansa abdullahi kuma duka da shi da ɗansa duk can suka rasu a ƙasar habasha wa zawjuhu ramlat ita nan matarsa shi muttalib din nan lokacin da ya hijira yana tare da matarsa Ramlatu Ramlatu bintu Abi Auf as-Suhaniya ita ma tana cikin na farko farkon waɗanda sun ka musulunta kuma tana cikin waɗanda sun kai hijira zuwa ƙasar Habasha ta yi hijira tare da mijinta Muhtalib ita ma da ita da mijinta duk sun hijira sun musulunta ne kayan Annabi ya shiga Darul Arqam bin Abil Arqam ta yi mubai'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi hijira don haka tana cikin asabiqatu lil islam ma umaina bintu khalaf binti khalaf wato haka kuma tare da umaina wato bintu khalaf ko kuma amina ana tasghiri ne ana ainihin takbiri ne wato umaina bintu khalaf al-khuza'iyya wato ammatu talhat talhati ita ce gwaggon talhatu talhati wannan da annabi ya samu dalhatul jawad saboda kyauta ce da yawan alheri ne annabi ya ce kai dalhatul jawad kai wato mai yawan baiwa da alheri ya shahara da baiwa da alheri to ita umaina din nan ita ta sifar ta ya ce li khalidun li khalidin qarina wato qarinatun abukiyar zama ce ma'ana mata ce li khalid da khalid khalid ibn sa'id khalid ibn sa'id wanda mun ka gaba tarihi ne mijin Fatimatu bintul Khattabi to ita wannan Umayna matar Khalid ibn Sa'id ce ta musulunta a farko farkon musulunci kuma ta yi hijira tare da mijinta zuwa ƙasar Habasha an ce sunanta Umayma kamar yadda mai al'isaba da usdul gaba suka ambata wato ita ce umaima ko amina ko umaina bintu khalaf bin as'ad bin amir bin bayaba bin subay'in al-khuzaiya wasu suka ce sunanta humaina maimakon umaima sai suka ce humainatu ko kuma humaimatu ana cewa umaima ko umaina ko humaina ko humaima ala ayi halin dai babbar sahabi sahabi ya ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mata waɗanda suka suka yi hijira ta karbi musulunci tun kafin a shiga darul arqam kuma ta yi hijira zuwa ƙasar habasha ita tana cikin waɗanda suka yi hijira ta biyu tare da mijinta Khalid ibn Sa'id ibn al-As ta haihan masa ɗansa wato Sa'id ibn Khalid da Amatu bintu Khalid wadda ita Amatu din nan ta auri الزبير بن العوام تحي هم عمرو تخالد بن ابن الزبير umaima din nan ko umaina tana cikin wato masu girman imani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mata inda mijin ta Khalid ibn al-Walid wato yaksa ta cikin musulunci shi ya ba ta labarin musulunci har ta kalli musulunci sai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mijinta Khalid ibn Sa'id kamar yadda mun gabata tarihi ne yayi magwalki ne cewa gashi bakin rami na wuta bakin gaba yana kokarin hwadawa wannan wuta yace wata wuta ce mai fadi ya ambaci fadin wutan nan to baba ne yana ta kokarin ya tura shi cikin wuta sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tugo ya ya riki kwalan wando ne ya riki shi ya hana mai shi fadawa yana kokarin ya fada amma annabi ya rike shi baba ne shi kuma shi na tura shi to shi na cikin wannan mahalukin haka sai ya tashi da kwana yana halkuwa sai ce ya ranke da Allah wanga mahalukin kwarai na tsakanin wanga mahaluki na kwarai na da haka sai ya haɗu da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai ya faɗa mai dama aboki ne yake to ka sani fa Khalidu wannan mahaluki da kai alheri na alheri na Allah ya nufe ka da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kana kokarin hada wanda yana rike ka baban kai yana tura ka wannan yana nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ne ka ji shi da haka wa fassara muhalkin ka zaka bi annabi sallallahu alaihi wasallama zaka shiga musulunci tare da shi kuma shiga ka musulunci sai ba sanadin kare kada ka fadawa wanda da haka Khalid sai ya musulunta da hannun sirna Abubakar kuma musulunci ne ya kyau to bayan ya musulunta ne ya kira wannan matar tashi umaima cewa ta musulunta ita ma kuma ta musulunta to bayan baba ne ya ji labarin musulunci ne sai aika iya ne sai su kamo shi waɗanda ba su musulunta ba suka zo suka kamo shi suka kawo ma baba ne baba ne ya kama zargi ne yana mai yasa aka kama bugu ne yasa wata sanda da yake rike da ya kama bugu ne da ita sai da ta kare ta kai sannan ya ce ya za ka bi Muhammadu alhali kaga irin yadda yake sabawa da mutane ne da irin yadda yake zagin iyayen gijin da yake irin yadda yake aibanta uwayen sannan ka bi shi Khalid ya ce mishi wallahi gaskiya ya faɗa mana ni na bi shi duk abin da za a yi baba na ya ƙara fushi ya kama baci dai yana kabra sai yana bugu ne ce dai malalaci na rabu da kai daga yau kuma wallahi ba kowa baka abinci ya kore daga gida ne dai ko ba ta abinci Khalid ya ce in ka hana min abincin gidanka Allah zai bani abin da zan rayu da haka ya kore shi ya ce madaya ne kuma kowa kashe komai masa magana kowa kashe komai mai wani aikin alkhairi Khalid ya taho inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu ya kama zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci duka yana aure da wannan matar tashi Umayma bintu Khalaf ita kuma ta yi hankuri da juriya wato da duk azabar da aka wa mijinta da talaucin da an kasa shi ciki ne duka ta yi kokari wato ta ci gaba da ainihin zamantakewa da mijin nan nata to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a yi hijira ta bi mijinta sun kai hijira tare da shi suna cikin farko farkon wanda sun kai hijira zuwa ƙasar habasha can ma cikin hijirar ta haifar masa ɗansa sa'id ibn khalid da iyarsa amatu bintu khalid wadda ta shahara da alkunyan alkunyarta ana cewa watan ummu amatu binti khalid bin ummu khalid da bintu khalid umaima ta ci gaba da zama a cikin ƙasar habasha tare da mijinta da ɗiyan sun yi shekara kusan goma sha wani abu suna ci gaba da musulunci su har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma madina wato ya aika da amru na umayya ya ce shi shi ɗauko su a cikin jirgin ruwa guda biyu an kai tawagar musulmin da sun kai hijira a ƙasar habasha annabi ya an ka ɗauko su jirgi biyu aka zo da su suka isko annabi sallallahu alaihi wasallama har ya ƙare watan fathu haibara musulunci ya yi nisa suka ji daɗin haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama khalidu ya rayu tare da annabi wato har zamanin umar bin al-khattab inda aka kashe shi a yakin marjus safar a cikin watan muharram shekara ta goma sha hudu ga hijira da umaima ta ji labarin waton rasuwarsa waton ta yi haƙuri waton ta ci gaba da zamantakewarta da musuluncinta da taimaka ma musulunci waton baya ga haka bayan ya musulunta wato wanda ya kashe shi ma sai da ya musulunta mai da mahagabar tarihin Khalid wanda ya kashe Khalid din bayan ya kashe shi yace ya ga wani haske dan shi da ya tubu bayan ya kashe shi yake tambaya shin wai man hadar rajul wanda wani na kashe saboda ra'aitu nuran sadi'an ila samai bayan na kashe shi na ga wani haske yayi sama dan haka saboda wannan hasken da ya gani yayi sama shi yasa shi ma ya musulunta dan shi yace madasmuhu shi al-imam al-iraqi yace madasmuhu sunan Khalid ya shude can baitin da mun ka karanto baiti na 106 inda al-imam al-iraqi yace cewa ibn sa'id Khalid kad aslama wa qila bal qablahu taqaddama wato ibn sa'id Khalid shi ma ya musulunta wani kauli ma an ce ya musulunta kafin waɗanda aka gaba sannan al'imam al'iraƙi ya ce amma rubunu ya sire haka kuma daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun ka karɓi musulunci tun farko kuma sun karɓe shi ne ba tare da taraktuki ba ko shakkun musulunci ba shine amma rubunu ya sir al-mizhaj shine amma rubunu ya sirin ibn amirin ibn malikin ibn kinana ana masa kinaya abul yaqzan suna ɗaya daga cikin asabiquna al-awwaluna lil islam suna cikin manya-manyan zababbin sahabbai waɗanda suka halarci yakin badar sunan mahaifiyarsa sumayya wato maula su bani mahzumi wanda tana cikin ita kuma manya-manyan sahabbai wanda ita ce awwalu shahidatin fil islam sumayya ita ake farkon wanda ta fara shahada a cikin musulunci an karbo daga hammamu yana cewa sami'tu ammaran yaqulu naji ammar yana cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد ناجا النبي صلى الله عليه وسلم أخركم مسلمتي واتم باي تاري da kowa waɗanda sun ka musulunta in ba bayi biyar wa mar'atani da mata waɗanda abiya guda biyu wa abubakar da sai da na abubakar ka gani bayi biyar mata biyu da sai da na abubakar su takwas da haka kaga sai na ammar yana cikin mutum takwas ammar bin yasir waton yana cikin waɗanda aka azabtar a farkon musulunci shi da babansa da mahaifiyarsa an yi musu azaba fillahi azaban shadida sun sha azaba mai tsanani abdullahi bin mas'ud yake cewa kana awwala man azhara islamahu sab'atu mutum bakwai su a farkon waɗanda suka bayyana da musulunci yace na farko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa ammar ibn yasir وأمه سمية وصحيب وبلال والمكداد وأنا سؤال متنبقي يتي فأما رسول الله شي منظم الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بأنه أبي طالب شي منظم الله صلى الله عليه وسلم سي الله يباشي كاريا wato kasaran Quraishu ba su masa azaba saboda ya samu kariya anni ne Abu Talib wa amma Abu Bakar kuma na Allahu bi qauli shi kuma Abu Bakar Allah ya bashi kariya saboda mutane ne tana suna bashi kariya وأما سائر أما ثورا بقي تنبيا سموا فأخذهم المشركون مشركي سن كاماسو وألبسوهم أدراع الحديد سن كسامسو ريقنا كري وسهروهم في الشمس سن كاما كتا سجرانا جاري كري يتوك الزاهي تكي فنا أجي سجر يريبا يزاهي سنع دوك الزاهي مجاهد يكي وجاء أبو جهل يشتم سمية أبو جهل ياته ينا باتن سمية ما هي في أمارون ياسر waja'ala yat'anu bi hirbatihi fi qubulha ya dauko mashi ya kama daka mata a gabanta hatta ga talaha sai da ya kashe ta wa kanat awwala shahidatin fil islam inda ta zamo ita ce shahidiya ta farko a musulunci haka kuma an ce ammaru kana ammarun yu'azzabu hatta la yadri ma yaqul ammarun ya kasance shi ma ana azabtar da shi har bai san ma abin da yake faɗi ba cikin azaba yana shiga maye wanda bai san ma abin da shi ke faɗi ba shi ma su haihu ana azabtar da su mugunyar azaba to su ne Allah ya saukan ma allazina hajaru fillahi min ba'di ma zulim wanda suka yi hijira saboda Allah bayan an zalunce su an azabtar da su azabar shadida amma bin yasir yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar habasha sannan ya yi hijira zuwa madina ya kasance suna cikin waɗanda manzon Allah sa su yace a jara hullahu min shaitan Allah ya ba amma kariya ya tsare shi daga shaitan an karɓo daga alƙama ya ce da bin shama na zo sham fa qultu man hauna wannan annan qalu abu darda sun ce abu darda qala sai ya ce a cikin lafi a jarahu Allah min ash-shaytan shi cikin ku akwai wannan da Allah ya fazi kariya ya kare shi daga shaytan alhali sani nabihi sallallahu alaihi wasallam ko bisa ga halshen annabi sallallahu alaihi wasallam yani ammar yana nan ammar ne ya ce annabi ya ce suna cikin mutanen da Allah ya tsare su daga shaytan bayyane ko ni mutum ne wanda Allah ya cika zuciyarsa da imani har sai da imani ne ya game da kashi ne da tsoka sai da nama ne da jini ne كما يدى إمام النسائي يتكتب حديثي يتشي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كرؤوا دكا ونمتون دكا تشم من يصحبان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاش وأن أن تكا عمار da imani an cika ma ammaru imani ila mushashi har zuwa ga ƙashi ne da jini ne da ɓargo ne da nama ne duka shi ne mushashi shi ne imamul manari wajen fassara wannan hadisi ya ce ya ani ikhtalaf al imanu bi lahmihi wa danihi wa hazmi imani ya cakuɗe da nama ne da jini ne da ƙashi ne ko ina imani na wamta zaja bi sa'iri ajza'ihi imtizajan la yaqbalu tafriqa imani ya game da dukkanin sasannin jiki ne garwaye wadda bai karɓar rabuwa wala ya durruhu al-kufru hina akrahu alayhi kufaru makka kafirta baya cutar da shi lokacin da kafiran makka sun ka cilasta mai sun kai mai nau'i na nau'i na azaba sai da ya faɗi kalmomi na kafirci wannan kafircin ba zai cutar da shi ba wannan sifa in ji ibnu hajar al-asqalani yace ba ta samuwa sai ga wanda Allah ya ba kariya daga ashibanu bace an ruwaito daga Ammar bin Yasir ya ce, Ƙazamtu ma'a Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, na yi yaƙi na yaƙi kafirai tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na yaƙi aljannu da mutane. Ila wa kaifa, an ka ce, ya za ka iya yaƙin aljannu? Ƙala ya ce, kunna ma'annabi, mun kasance tare da annabi sallallahu Alaihi wasallam. Fana zalna manzilan sai mun ka sauka wani masauki, fa a kasu ƙirbaci wa dalwi, li astaƙiya. yace sai na ɗauki salkata da watakila don in sai in ɗebo ruwa a ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah su a sai ce ama salkata jiya ka hanka isa rijiya nan da za ka ɗebo ruwa inna hu sai a ji ka alal ma'i ati yamna duka minu akwai wani mutum ko wani abu aljani da zai zo ya ana ka ɗiban ruwan nan yadda falan ma kuntu ala ra'atul yace da na taho bakin rijiya idza ji rajulin aswada sai ni ga wani mutum baki irin ka annahu marsha wato yayi baki irin baki tilin kamar gawai kala sai ce wallahi la tastakil yawman ce wallahi ba zan bar ka sha ruwan kawai fa akhadha ni kama ni wa akhadhu ni ana kama shi da kokowa mun ka kama kokowa fa sara'atu sai ni kasa ثم أخذت حجرا سنة نسا مدوجي فكسرت وجهه وأنفه سيدي كري مي بسكا دهنش يبقى مو أن نموت بسكا دهنش ثم ملأت كربتي سنة نسكا تلقاتا وأقيت رسول الله نزو وجم من الله صلى الله عليه وسلم فقال سأل النبي الجميع هل أتاك على الماء أحد كاجأ النبي مبار لا بارك yace akwai wani wanda ya zuma bisa ga wato rijiyar nan da ka zo ɗiba ruwa kullu na'am yace awo akwai kada sattu alaihi da sai nan bashi labarin wannan mutumin ko wannan aljanin da ya isko shi kala sai ki aka zalli mantuwa ki ka san wanda kan kai kowa da shi kullu la nace mai a'a kala ke zaka sheda wannan shedan dan shi annabi ya ce a jara Allah min shedan Allah ya kare wato amma daga shedan har kuma an ruwaito daga kasirun nawa ya ce sami'tu abdullahi ibn madinin sami'tu aliya naji aliyu ya kulu shina cewa kala rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yakun nabiyyun qattu illa wa qad uqiya sab'ata rufa'a anujaba uzara ba wani annabi ba sai sai an bashi wasu abokan zamantakewa abokan tafiya mutum bakwai nujaba a zaɓaɓɓi wuzara a kuma wazirai waɗanda ke taimaka masa وإني أعطيت أربعة عشرة توني قوم شاهد أنكبا كون النبي بقي أكباش أما النبي ألين كامي قوم شاهد يتي قوم شاهد أنكبا حمزة وأبو بكر وعمر وعلي وجعفر وحسن وحسين وابن مسعود وأبو ذر والمقداد وحذيفة وعمار هذا عمار بن ياسر هنا وبلال وسلمان هذا كما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاثة تشتاق إليهم الجنة akwai wasu wasu mutum uku daga cikin sahabbai na aljanna na bigin su tana jira su ta tana marmarin su aliyun wa salmanu wa ammawu aliyun da salmanu da ammawu radiyallahu anhu haka kuma an ruwaito daga hani ibn hani in an aliyin kala ya ce ista'azana ammarun ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ammar ya nemi izini wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kala sai ya ce man haza wannan naka neman izini قال فيتشي عمار مين عمار قال مرحبا بالطيب المطيب يتشي إنا مرة بدل أرك ما يتأركي أدن أركي وترى أنا أرويته cewa akwai wani abu da ya faru tsakanin Khalidu da Ammaru sun yi wata magana tsakanin su ta faɗa da junansu ta tsakanin Khalidu ina Nabi sallallahu alaihi wasallam sai wato Khalidu sai kai ƙara shi ya kai ƙara inda Annabi sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله سيما نسون الله سيما يبكي مخالف من يعادي عمارا يعادي الله wanda ke kiyayya da ammaru to Allah yana kiyayya shi wa man yabghid ammaran ko yabghid ammaran yabghidu Allah duk wanda ke kin ammaru to Allah yana kiyayya da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurni al'umma da cewa su yi koyi da ammaru su nemi shari'a irin ta ammaru yi tafiya bisa ga hanya ta amma an karbo daga Huzaifa kala ya ce kunna julusan inda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ce inni la adri ma qadru baqa'i fi hakikani ban san gwargwadon yadda zan dadewa cikin ku ba to amma dai ina ba ku umarni faqata dubil ladaini min ba'di ku yi koyi da sahabban nan guda biyu waɗanda za su zo bayana wa ashara ila abi bakarin wa umar sai ishara zuwa ga abubakar da umar ya ce ku yi koyi da su sannan ya ce wata dubi hadiya ammari ku nemi shari'a da shari'a ammawu wa ma haddasa kuma ibn mas'udin fasaddiqu sannan duk labarin da abdullahi dan mas'udin ya ba ku duk hadisin da ibn mas'udin ya faɗa muku to ba su sassi ko ku danganta shi da gaske mutum ne mai gaskiya don haka da Ammar bin Yasir yana cikin sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi koyi da shirya su wajen fassara wannan hadisi a cikin Tuhfatul Ahwazi yace wal hadiyu as-siratu wa tariqatu wal ma'ana ay siru siratahu wa taru tariqatahu ku bi hanyar da Ammar ya bi duk inda kuka ga Ammar tawakkal da yake ciki to tawakkal alkhairi saboda haka amaru ya kasance mutum ne faƙi sannan ga zuhudu game da gudun duniya wata rana an tambaye shi wata matsala ta fi kyau sai ya ce shin wannan al'amari ya faru sai ya ce a ya ce ku bari har sai in ya faru in ya faru za mu kutsa kai a ciki don haka yana nufin kutsa kai a ciki aiki na mai nauyi abdullahi ibn ali muzaili ya ce wata rana ga amaru ya sayo wani dami dirhami guda ko dinari guda ya azo bisa kai dai lokacin nan shi amirul kufar an sarkin kufa shugaba ne amma ya siyo zami ne ya ɗauko bisa ne saboda hawaru irin nashi kun ne mai kalilul kalami kalilul su ga karancin magana ga yawan kawaici annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa amma ta kasulu hulfi asul bariyat imam al-bukhari ya fitar da hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da goma sha biyu daga abu sa'ini ya ce kunna nan kulu ladina al-masjid ladina ladina wato mun kasance muna cirato tubalin masallaci wato bulo muna ɗauko shi ladina ladina tubali bayan tubali wa kana ammarun yanqulu ladina ladina shi kuma ammaru tubali biyu shi ka ɗaukowa kamar rabihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta waje ne wato wa masaha an ra'atihi al-ghubara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shafi mai kura da kai yana kakkabe mai kura wa qala sai ce wai ha ammar ammar abin taw wai ha kalim kalmatu darhum ce ammar abin taw sai ka tudu hul fi atul basir wata jama'a wacce an mai zalunci za ka kashe ammar yad'uhum ila allah shi ammaru yana kiran su zuwa ga Allah wa yad'unahu ila an-nar su kuma suna kira ne zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ammaru bishara da aljanna shi da babansa da mahaifiyarsa kamar yadda al-hakim ya ruwaito yace an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi ammar wa ahlihi wa hum yu'azzabuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shude wajen ammaru da shi da wato mutanen su ma'ana da shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa alhali suna cikin azaba ana kai musu azaba faƙala sai annabi yake musu abshiru ala ammarin wa ala yasir fa inna maw'idakum aljanna yake bi bushara ya ku iyalan ammaru da iyalan yasir haƙiƙa ma alƙawarta shine aljanna wannan hadisin sahihun ala sharti muslim kuma malamai sun ittifaqi akan cewa ayan nan da Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ta sauka ne game da amaru da yasa lokacin da kafirai sun kai mai azaba har sun sa ya faɗi wasu maganganu game da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya koma yana cikin ainihin tsoro da baƙin ciki inda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce lahiya ya ce mai sun matsa mai sai da ya faɗi wasu maganganu ce ya zuciyarka ya ce ana nan lahiya lau imani yana nan lahiya lau to Allah ya saukar da wannan aya game da shi illa mu kokari tilasta shi an kai amma wa qalbuhu mutma'innun bil imani amma zuciya ta yana nan na da imani daga cikin manaqibu na Ammar bin Yasir shi a farkon wanda ya fara gina masallaci a cikin musulunci shine ya gina masallacin Quba dan magini wanda ya gina wannan masallaci na Quba ya yi shahada a wannan yaki wato a khilafar sayyidina Ali wannan yaki na Siffin ya kasance shi na cikin nujaba'us sahabati wato manya-manyan zaɓaɓɓi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu wa ardahu daga cikin hadisan da ake ruwaitowa wato Uwaisu ibn Aus yake cewa na kasance inda sayyidina Ali sai ni jana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce damu ammarin wa lahmuhu haramun ala an-nar jinin amma da nama ne haramun ne ga wuta don haka ammar bin yasir yana cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na farko farkon wadanda suka shiga wato a cikin musulunci shine na bakwai ko na takwas daga cikin wanda suka shiga musulunci amma ya rawaito hadisai masu yawa kusan hadisi 27 daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dattijo ne an ce tsaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wato kirban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abdullahi ibn salama yana cewa ra'aitu ammaran yawm sittin naga ammaru ranar sittina shaykhan adama yana tsoho dattijo mai wankan tarwada diwalan dogo yace ga ma mashi da hannu ne yana makarkata saboda tsoha makarkata mashi sai yace wallazi nafsi bi yadi ina ranke da wanda rayuwa ta take cikin ikonsa لقد قاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعه اتي wanga mashi da kaggani na yaki na yaki kahin rai da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so uku wanga shi annabi hudu walau qatalu hatta yablughu bina sa'afati hajar la arabtu annana ala hajj sannan mutanen gada za su ci gaba da yakin mu har su kai sa'afati hajar sunan gari to da na san mu akan gaskiya wa'annan mu ala babu su kun daga ƙarya su wa'annan ka ya kasu radiyallahu anhu wa ardahu wa jazahu Allahu an al-islam wal muslimin khayral jazaa wa alhamdulillah ta'ala wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala wa ala alihi wa sahbihi wa ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk